an yi sallama ya ce waya ja'ala ya daihi yana sanya hannuwansa biyu fi tashahudihi ga tahiyarsa in ya zo tahiya ya zauna zaman tahiya ina zai aza hannuwansa biyu yana sanya su allafi khidaiha akan cinnansa kowa ya san cinya to sai ya aza hannuwa akan cinyoyinsa waya kabedu yana riƙe a sabi a yadda helium na yatsun hannunsa na dama in ya zo tahiya ya yi zaman tahiya to sai ya aza hannuwansa akan cinya hannunsa na dama sai ya riƙe yatsunsa ya riƙe su hakan ga kenan wayab suɗu sababa yana shimfiɗa manuni yushiru biha sai shi ishara da ita in ya aza hannun bisa ga cinya sai ya riƙe yatsu guda uku wanga manuni sai ya shimfiɗa shi haka ya yi ishara ko waƙanna saba alhali ya kafe harfaha gefenta ina gefen yatsa yake na a gefe ko ya kafe gefen yatsa ila wajihi zuwa ga fuskarsa kenan hakan ga zai aza hannun bisa ga cinyarsa ta ga gefen ya tsana shi ke kallon fuskarsa kaga ba hakan gaba kenan kuma ba hakan gaba hakan ga kenan zai yi kenan sai ya aza hakan ga a ce ga cinya na hakan ga zai aza yatsu haka sai yawa yatsun haka kaga ba hakan gaba amma abin da ya fi kyawo hakan ga akai hakan ga akai amma shi mai risala kaga haka yace kaga sai ya sai ya ishara ya miƙe yatsan ya rike waɗanga wanga babban yatsa sai ya aza shi bisa ga wanga na uku haka hmm? shine ga hadisi yace zai rike yatsunsa 53 kaga 50 ya ake rubuta 53 da larabci sifiri sannan da uku to ga sihiri nan wanga shi a sihiri shi a hamsin da uku waɗanga su a uku hakan ga ya riƙe waɗanga uku wanga babban ya tsaya aza shi bisa gawan wanga sai shi ishara da shi gehensa shi zai kallon fuskarsa haka kenan daɗa ko ya miƙe shi ɗai ko ya motsar da shi to shi ne cewa ƙanna saba harfa haya alhali ya kafe gefen manoni ilawaji zuwa ga fuskarsa waktu lifa an yi saɓani fi tahriki haga motsar da ita to shi manunin zai motsar da shi ko ku haka nan ɗaya zai ishara da shi an yi saɓani faƙila an ce ya ta ƙidu zai ƙudurta bil isharata biha in yayi ishara da shi manunin in yayi ishara da shi bai motsar da shi ba zai ƙudurta annallaha cewa Allah ilahun wahidun abin bauta ana guda wato duk inda an ka hito bai tabbatar da haka ba sai yanzu ga wa in yayi ishara bai motsar da shi ba to kamar sai ya kudurta cewa Allah abin bauta gudana waya ta'awwalu man yuharriku ha shi ko wanda ya motsar da ita wanda adda ra'ayin a motsar da yatsan a motsar da manonin shi ko yana yin tawili annaha cewa ita yatsan nan da yake motsarwa makama'atun guduma ce kun san guduma ko hama guduma ce li shaitan domin bugun shaitan ta kamar yadda ya tabar cikin hadisi ya tsannan da ke motsarwa ta hi tsoratarwa ga shaitan bisa ga guduma wa ahasibu ina zaton tawila zalika wannan tawilin an yadhkura kuma ya tuna bi zalika da motsar da shi yatsan min amris salati daga al'amarin sallah ma yamna'u abinda ke hana shi insha Allah in Allah so an sahwe daga rabkanuwa fiha cikin ta wa shugul an hada kuma shagaltuwa daga gare ta shi ko bai risala ya ƙara nashi bayan an ce wanda ya motsa ta sun yi tawilin cewa kamar guduma ce domin bugun shedan ko yace to kuma ina zaton kuma in kan motsar da ita zai ƙara taimaka ma kasancewa cikin sallah kake abinda zai hana maka rafkanuwa cikinta da kuma shigaltuwa daga gare ta kenan kamar yana son ya nuna rinjayen gehin waɗanda na ce a motsar da ita kuma ya fi ɗintun na motsar da ita ƙarin aiki ne wayab su ɗaya da hulu sura to hannun dama kenan ko to shi ko hannun hagu yana shimfiɗa shi a lafafi zihi akan cinyarsa al'aisar ta hagu shi hannun hagu sai ka game ya tsanai sai ka aza ɗaya bisa ga cinya hagu ga wata rawaya ta hadisi an kace bisa ga gwiwa sai malau sun kace to sai ka haɗe gefen hannun ya hau cinya ya hau gwiwa shi kenan kaga ka haɗu duka biyu wala yi harriku ha shi hannun hagu ba zai motsar da shi ba aza shi ɗaya zai yi bisa ga cinya ta wala yi shi ribakun ba zai yi ishara da ita ba wa yustahabbu dhikru an so an baton Allah bi ithri salawati karshen salloli na farilla su ake kira azkaru dubur salawati zikirra waɗanda an ka shar'anta bayan salloli na farilla sallolin farilla su adda azkaru dubur salawati sallan nafila ba ta da azkaru dubur salawati hmm? to shine to me matsayin waɗannan zikirran yace yustahabbu kaga mustahabbi kenan ba dole ba an so ambaton Allah bayan salloli na farilla ga ɗaya daga cikin ambaton Allah nan zai kawo wa yusabbihullah sai ya tsarkake Allah shi tasbihi ga Allah subhanallah subhanallah na haɗa muku ba subhanallahi aka cewa ba subhanallah kawai ya fi ƙarfi bisa ga subhanallahi subhanallah subhanallah subhanallah 33 ne ya 33 wa yahmadullah yana yana gode ma Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 33 wa yukabbirullah yana girmama Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 33 in ka hada 33 gida 3 99 kenan 100 ba dai wa yahtimul mi'a yana cika 100 bila ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadirun to kaga yayi dari annabi yace duk wanda ya sallar farilla yayi wannan zikirin to za a gafarta mai kananan zunuban su in sun yawan kumfan gulbi in sun yawan kumfan teku kun san kumfan teku ko wasan adadin kumfan teku sai Allah to kananan zunubai banda kaba'irori in sun yi wankun teku in ka yi wannan tasbihi da tahmiri ta kabiri ka cika ɗari da la ilaha illallah za a gafarta maka su to yanzu suna da falala ko ba su da to ina shi ɗanka yadda ka samu ga falala dare ne da lahiya ta yi bari ka samu ga falala to me aiki ne shi yasa kan gashe dan ya fito muku da wani abu ko yan izala da ba masu tasbiha sai kaga zuba ɗaya akai cur cur cur cur cur ba a cewa ko kala ku ko yan izala da ba ku rukunta zuwa sai ku sai ga mutun na ko computer ba ta subhanallahi haka ko computer lura gani haka akai shikenan yawo ɗaya na kai da ya tsanka exercise da ya tsanka ka bariya amma idan tasbihi ba kai tasbihi ba in kuna tsaya ku gyara ku samu lada ko in ku ba ku yi ku yi ta yi dai lahira ba ku da ko fbn haji subhanallah subhanallah subhanallah ko banza dai tasbih ai ibada ne to duk ibada in dai Allah za kawa matsayinka na bawa shi ko matsayinsa na ubangiji dole kai da ladabi da na ladabi so so so so so tunda ba allu hake ba kana magana kana bibbinniya hmm daga don haka cikin natsuwa aka tsaya subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sannan kowa diba littafi ne ga subhanallahin nan ha sabe ta ko ha babba ha sabe don haka sai tajwidi ya shigo subha haun kakkace subhanallah ka sa ha babba subhanallah baka yi daidai ba subhanallah subhanallah subhanallah Allah kuma ismul jalala sai an kaurara shi subhanallah subkakkace subhanallah bitarqiqi subhanallah subhanallah subhanallah da ladabi har talatin da uku alhamdulillah kowa ya diba littaya ne wurin alhamdu hasaɓe na ko ha babba hasaɓe ita ma ha'un alhamdulillah kanka ce alhamdulillah ko kanka ce alhandu ka sa nuna alhandu ka zama su haka suka ce alhamdulillah alhamdulillah ba alhamdulillah na ba alhamdu ha'un alhamdulillah to ita adda lillah amma subhana ba ta da lillahi subhanallahi kawai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah har talatin da uku Allahu akbar Allahu akbar ba akubar ba kablasan ba don ma gare shi ba ba kasara ba akibar ba kuma akbar sukuni gare shi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har 33 to yana shedan ka bari kai haka nan kuma ma kana yi hankalinka na wani wuri kana can kana kalli ba maka ma san nawa kai ba yanzu don Allah ko babanka ya kira kuna magana shi kana kallon wani wuri ka kyauta to balle ubangiji mun karanto baya cikin at-targhib kitabud da'awa ta in kun tuna da mun kai kwanaki hadisi annabi ya ce Allah bai karba addu'a min qalbi gafilin lahin daga zuciyar rabkananne mai wasa min qalbi gafilin daga zuciyar gafalalle lahin shagaltacce wanda ya shagala kana addu'a amma hankalinka ya ɗauku kana wani wuri Allah bai karɓa irin wannan addu'a full concentration zaka ka ɗauka ga kanan ga ubangiji kuna magana kana roƙo ne roƙo na haka ba Allah da ubangiji ko mutum ɗan uwan ka zo kana roƙo ai dole ka sa ladabi balle ubangiji common mistakes ne waɗannan mutane ba su ko ɗauka sun yi laifi ba kuma laifi ne don haka dole sai an yi gyara to Allah ya shiryar da mu to ko to kaga wannan zikiri shi ɗaya ya kawo su ɗaya na ambaton Allah da ake yi suna da yawa wanga ba ma shi an na farko ba na farko da ka sallama sallah in dai ba ga sallah subahin da sallar la'asar ba sai ka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku sai ka ce Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram shi aka farawa da shi wannan Allahumma inni ala zikirka wa shukurka wa husna ibadatika hadisin mu'az manzon Allah ce ya mu'az wallahi inni la uhibbuka la ta da anna anta qula dubra kulli salatin Allahumma inni ala zikirka wa shukurka wa husna kakka ina son ka wallahi kakka yadda bayan kowace sallah baka faɗi wannan ba kace Allahumma inni ya Allah ka taimaka mini ala zikirka akan ambatonka wa shukurika da gode ma wa husna ibadatuka da kyakkyawan bautarka kakka yadda bayan kowace sallah baka hade shi ba to kai kana yadda baka hade bayan sallah ha gani yana ciki sannan akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu yana ciki akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadirun la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul mulku wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisin lahud din wa law karihal kafiruna duk yana cikin askar da sauran da zikiru mun yi su ko kwanaki cikin karatun at-targhib ko mun yi azkar azkar dubur sala cikin bulugul marami mun yi cikin bukhari mun yi cikin muslim mun yi cikin abu dawuda mun yi cikin at-targhib amma duk babu wani canji daga wanda hukai dauri ni wallahi ina jima mutane tsoron halin da sun ka shiga yanzu kata sun bushe can da farkon izala waɗanda an kai izala farko da su murna da wuri muka yi wata sabuwar sunna mu ji wata sabuwar sunna murna muka yi amma yanzu ka ji wani abu wanda baka sani ba abin farin ciki na gare ka ba ba ko kula da shi balle ka dauki mataki na in gyara na a gyara in nayi na kuma ayi yanzu in kun ka diba kullum mun ka karanta wani littafi wanda adda azkar dubu mun samu ƙarin zikiri ko da gudana wanda ba mu san da shi ba da wuri to ka kamata a ce wanda duk an ka samu ƙari kuma a incorporating ɗine ga waɗanda ake yi a ci gaba da yi amma babu da an sallama sallah yanzu kan ba da sakan goma zuwa sha biyar zuwa mai ko an daɗe minti guda sai ga iskan mutane na ta hita masallaci zikin rangami a wayar da aggare su ba su da waya ya ka shedan ne kawai shedan saboda ya san za ka yi zikirin don ya hana ma samun lada sai ya sa wani shedani can ya bugo ma kana sallama sallah ya bugo ma sai ka taya bunzun bunzun waya za ka ɗauka yanzu abinda aikin mutum mai hankali kullum 'yan abubuwa biyu sun ka haɗu sai ka debu wanda ya muhimmanci sai ka yi shi sai ka bo wanga da an ka ya muhimmanci to yanzu da wanga da ya bugo ma waya duk abin da zai faɗa ma kwatanta maganar da zai faɗa ma da ladar da za ka samu na tsaya ka yi zikirin ga wani yaki in magana ta yi ta sai ka bar zikirin ka ce ka amshi waya ta yi ka yi mahi muhimmanci in ko ka tabbatar da zikirin ga sai ka bar waya ta waya ai ba ta wucewa don ko bayan ya yi miskol in ka hita ai kana iya buga mai haka yi ko ba haka yake ba amma zikiri da ka hita da masallaci ya yi lapsin yana da wahala ka taicen ka yi shi to don haka sai hakwatanta shin da zikirin gada zan yi da wanga da ya bugo min wa wahi muhimmanci duk wanda ya muhimmanci sai ka dauka to ba a haka na ana sallama sallah sai ka dauke waya sai ka ga miss call sai ka taya bunzon bunzon waya waya zaka amsa ko gaba ko in ka amsa waya kadda an ka tambaye mi yace ma ba wani abu na ba illa illa shedan da ta ga alheri nan ka bari na duniya da lahira ka ta wurin shiganta ka to kaga rashin sanin ciwon kai kenan sadda duk mutum bai iya bambanta miya alheri gare da abin da ba alheri to bai da bambanci da jaki jaki shi abba ya san mi daidai mi abba daidai ba yan an ka aza mai taki ko da girma ko ba da girma sai ya san sai ya kai shi amma bai zuwa sai girma ne ya faɗi to jaki kenan tabi'ar jaki kenan maimakon ya taya baki alekun ya kai ya dawo cikin tun asiri bai zuwa kuma ya san kiyar da ya ta banza ta sai ya tahi to yanzu mutane ɗabi'a jakuna gare su duk wanda bai bambanta mi'a alheri daga abin da ba alheri to ya zama jaki ya zama kowa bugo ma waya zikirin nan bai kamata ka bar zikirin nan ka take amshi waya ta ba kowa ne ne shi ko inda ba ubanka na da da a karba kira ne wajibi na ba shi wajibi na zikiri ko mustahabbi na in ka lura da falalar da a cikin zikiri amma ga wasu ma ba kowa ya aka bugo musu ba saboda an riga da da ka tsaya ka yan yan yawace yawace da hannun sai ka tashi ka hita shi kenan ma shi dina an ka al'adanta saura duka ba su ba dole kai su ba da yawa nan na sha kawo muku yan an ka dauka ko sami Allahu liman hamidahu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi nice ba kasiran aka in kace kasiran ka lalata har yanzu mutane da ba ku bacci kasiran ba to me wani maganar da an kai in ya zanga gabanna an nuna maka kajiya ka fahimta da hausa an ka faɗa ma ka fahimta kun ba musu gare ka ba wani tawili gare ka ba amma kuma ka ƙi gyarawa to mai uhaninka sannan karatun da haka mai uhani ne kuma karatu in dai ba don mu ga gaskiya mu yi aiki da ita ba to mai uhanin karatun bata lokaci ɗaya na sai ya zan hujja akan mu kasiran daga kasara na in kasa kasara kasa kafin da sinun da ra'un kasara ya kare karewa ka kalle abu haka kasara ka ce kasiran karara sami Allah wa lima hamida wa Allah ya ji wanda ya gode mai hamdan godiya ko ko rabbana wa lakal hamdu ubangiji godiya ta tabbatar ma hamdan godiya kasiran karara to kana wa ubangijin godiya karara an ce ma kuskure na amma kuma ka ki bari to hadi mi mi arwa yadda aga cewa kasiran kasira an ce laifi ne kuma ka ki bari to sai sai an bude kanka an sama cikin sannan zaka bari kaga wannan sakarci ne ba wani rashin sanin ciwon kai ne annan ga zikirin ga su ko ka san falallar su ba mai musu game da falallar zikir amma kuma ka ki to ban bancin ka da jaki gara ma jaki don shi jaki Allah bai bashi hankali ba shi yasa yaka abin da ya kai kai Allah ya baka hankali ka kin hani da shi don haka ulaika kal an'ami balhum adallu gara ma jakuna da su balhum adallu min al-an'ami kenan la'ikahumul gafiluna su arab kanannu to ni wallahi ma musa farkon izala sadda duk kaji abu to baka daga da wurin nan sai ka sashi aikaci murna akai shi yasa aka murna a cewa azin kasa lokacin nan sai a wanga mallami ya hauya faɗi sunna wanga mallami ya hauya faɗi sunna duk taro su zaka da can za a fara aiki da su za a dawo ana murna in ka dawo inda ba zo ba su ko mi an ka ce ai wallahi shi abu kaza sunna ne shi ma ya rike wanda bai samu zuwa ba amma yanzu gashi nan ga littafi ha ba magana mallami ta ba ai in dai ka amince ma mallami ko da baki ya faɗi abu dauka kai shari'a na sai kai koyi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi an ka ce mu koyi da shi to wan mai gurbin manzon Allah mallamai don haka in dai ka amince ma mallami kaga yayi abu to ni ga gani na ya kamata a ce ka dauki abin nan matsayin shari'a in ma kana da kokonto tambaye shiga ta mallan na kai abu kaza sai ce ai hadisi ne shikenan sai ka tai kai to yanzu yayi har yayi kira ba ma ya kira ba ga littafi an ka karanta ga littafin nan gare ka ba musu ka kai ba kuma ka ki kaga shi da wanda aka yi da zuwa makaranta ya zan bata lokaci in dai ba don mu ga gaskiya mu yi aiki da ita ba sannan mu gabanna mu gyara in dai ba shi an manhon mu ta karatu wallahi mun bata lokacin mu karatu mu bai albarka ba magana guda Allah ya shiryar da mu ko ga sunan ga zikir ranar zikir azkar dubu rasula kai hita batun zikiri tun ga sallar ita ka gano cewa mutane ba karatun kwarai suka yi ba saboda ganin irin raunin da aga sallar mutane shi yasa nan ni zauna da baya bayan ganin sasifatu salatin nabi mun yi shi ko ba mu yi shi ba amma mun canza daga sallolin ku da yawan ku ba abin da ya canza bayan mun sifatu salati wanda suka yin tabbarkaci haka suka yin ta bakin ciki bai kama ka sai mutun ya rasa raka'a in mutum ya rasa raka'a ba ai an sallama liman na juya fuskanci mutane ba ai mutane na ya kallo ya ga mina na su kai shi liman haka annabi kai shi yasa Anas ya ce annabi ya juya gehen dama shi yasa nika son in koma gehen dama saboda fuskokin mu da annabi ka kallo in an ga masalla ai kallon ya kai miya na hukai to ya an sallama sallah in mutum ya tahi zai kawo raka'a guda ko raka'a biyu in ka ga yadda zai ko kwamfuta ba ta iya karanta fatiha sai ga mutum ya yi ruku'i kaga shi me ya nuna ya nuna ko fatiha bai iya ba kenan akwai bakin ciki ga wannan ko ko mutum ya samu raka'a guda ga sallar subahin ya tashi ga ka kusa gare babu kuwa tsakaninka da shi sallar subahin ya kai amma asirce sallar subahin namiji asirce ai aka bakin ciki annan mika sai sallar subahin asirce ya da bai iya karatu ba kuma babu ruwa ne kuma karatun ga kwana nawa aka iya fatiha da sura ko da guntuwa ta inna a na irin su li'ilafi duk yini guda to bai da lokacin yin haka nan yana iya kashe gudan yini da waya amma har yanzu bai iya fata kun bai damu ba don ni na dauka duk wanda ka je yana sallah asirce wanda aka bayar to bai iya karatu ba rashin iya karatu shi ka sayan ta bai asirce kuma wannan bai damu ne kun ba wani mataki da ya dauka ne ya iya haka za a tsuha a yi tsuhan banza don tsoho bai iya fata mai ohani tsuha ne ta tsuhan kwando Allah ya shiryar da mu don haka lokaci ya da ya kamata mu san ciwon kanmu in dai can da jahilci na zama uzuri wallahi wanga karni da muke ciki jahilci ba uzuri na baga kowa don ga hanyoyi nan na neman ilimi birji Allah ya ba mu zamanin ga yanzu shi ya gaɗe masallaci mai laspika inda aka darussa da laspika ba sai ka zo ba gidanka ka zanna kana saurare guda nawa a gare mu don masallacin da shi ya ga yana laspika ana darasi baka da lokacin saurarawa ga rediyo na in ka bude rediyo kowane gidan rediyo ga yini yana da darussa da aka yi na addini baka lokacin saurarawa gidan talabijin waya kama shi facebook din nan gashi nan bayan shedanci kuma lokaci lokaci yana sa abubuwa na addini don baka da lokacin yansu ka yadda ka zanna jahili to wani uzuri an gare ka bayan ga makarantun ne nan ko ina su shehu dan hudu in kun dibi tarihin rayuwarsu wani littafi sai sun tahi dan nan sun tai agadas duk garin nan nahiya gaba mai iya karantar sai ba mallamin da ka iya karantar da littafin nan sai agadas tai har agadas su karantu littafin nan su dawo duk fannin ilimin da ka sani na addini duniya ba ana karantar sai sakkwato duka babu fanni guda da aka cewa ba mai karantar sai to wani uzuri gare ka ga kanan da mashin mashin bai taimaka ma ga zuwa makaranta ba akwai lokutan da aka wa'azi akwai lokutan da aka karatu ko ina ka sani kamata ya mashin din nan manufar saye nai don ya taimaka ma ga zuwa makaranta wuraren wa'azi da sauran sannan abubuwa na duniya su taho to ba abu guda da haka da mashin din na addini da inda ya taimaka to me wani mashin din inda ma Allah bai hore ma ka sai shi ba da yayi kwarai kuwa balle mota ka da mota kana iya tashi duk abinda an na duniya ba sai an gayyace ka ba kana zuwa ka buga motar nan ka tayi ayyuka tare da shi amma ka sani lokaci ka za a karatu masallacin mu baka zuwa tumi ohanin motar gare ka ta zama ma musiba duk abinda kan mallaka ya zama mai taimakon ka makasudin zakuwar ka duniya ka bauta ma Allah don haka daidai da to zaka ci ka ci da kudurin don zaka ci to wannan ne don ka ji karfin da bauta ma Allah amma ba don ka kai shirin kwallo ko don ka kai ko ka tai wurin aiki ba zan ci don in samu karfin yin ibada haka duk abin da zai za ka yi duniya to ya zan za ka yi shi ne domin ibada amma ibada ba ko dauke ta da muhimmanci ba to kaga rayuwar ta zan wata iri don haka sai an yi gyara mal ilmu illa al'amala bihi haka abu darda sahabin annabi ya ce ba abinda ilimi illa aiki da shi sanda da an ka yi ilimi ba a yi aiki ba to ba a yi ilimi ba ko ko ilimin ya zan musiba kunji shekaran jiya mun ji cikin addu'o'in annabi yana Allahumma inni a'udhuka min ilmin la yanfa'u ina neman tsarin ka daga ilimin da baya da amfani to irin wanda annan kuna yi kenan a kwarai ku duk wanda ya ilimi bai aiki da shi ba ilimi bai mai amfani ba amfanin ilimi a yi aiki da shi shi a kayi ilimi bil'am dan ba'ura Allah ya bada labari ne cikin Qur'ani watalu alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah da kai ne yace atainahu ayatina mun bashi ayo mun bashi ilimi kai baka ko mallamin kai baka shaida kana da ilimi ba shi ubangiji ya mai shaida yana da ilimi ka karanta musu labarin wannan da mun ka ba sanin ayoyinmu bal'am dan ba'ura kenan sai yayi mi fansa laka minha sai ya sanci daga da kasan maciji na sanciwa daga sobatai ya batta daban shi ko yayi wani wuri to haka ya sanci daga ayoyin don haka ba wai ilimi ba aiki shi a ilimin don ilimi da baka irin bil'am dan ba'ura yadda malaman tarihi ke buga almajirai ne masu ɗaukar karatu dubbai ɗaruruwa ne malami ne na al'umma Allah da kai na ya faɗi ya ce ya ba shi ilimi kamar da Allah ya ce ya ba ƙaru na dukiya kamar yadda ya ce ya ba fir'auna mulki kaga ashe waɗannan duk sun kai tunda Allah ya musu shaida Allah ya musu shaida amma mai amfani ilimin bil dan ba'ura to bai amfani ba fansa laka minha fa'ad ba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi kaga mallami in ya lalace ma shi zama mai gidan shaytan ya yi shaytan banna tunda shaytan kowa ya san shaytan ne in ka take shagi an tabe wallahi kayan shaytan na Allah da ya raba mu da shi kai da kanka san ba abin kwarai bane amma mallami wanda abbiye da shi shi ya bi shi akan akan akan shari'a abin da yake shari'a ne fa'ad ba'ahu shaytan fa kana min al-gawin sai zan cikin halakakku walau ina da mun so in ji Allah larafa anahu biya da mun ɗaukaka shi saboda ayoyin nan da mun ka bashi ba abin da ke ɗaukaka mutum duniya kamar ilimi na addini inna Allah ya rafa bi hadal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin haka annabi ya ce Allah na ɗaukaka wasu mutane da wannan littafin sannan yana kada daraja wasu da wannan littafin kaga wani ba dan kowa bane amma da Allah ya bashi ilimin addini ya zama ta tsiya ga wasu can ɗiyan wata ciya ne da yake sun ƙi ilimin addini sun kuma ba sun kuma ba kowa ba ba abin da ka ɗauka mutum duniya kamar ilimin addini sannan ku diba jahilci ko ga lamarin duniya jahili di ba gani in baka da ilimi duk gwamnati duk ba 'yan ƙasa muke ba madalla amma in kana da ilimin gana boko ilimin ƙarya ka ce ka karanto ƙarya an baka takarda ta ƙarya shaidar zur shikenan sai a ɗauke ka a baka babban albashi a baka babban ofis lokacin da gwamnati na gina gidaje har da gida a baka da mota sai a ɗauko warin ubanka shi ma ɗan ƙasa ne sai a ce ya zama masinja a ɗauko iri ne a ce ya ma gadin gidanka duk ƴan ƙasa kuke ya an ka to an ka ɗauka kaka shi an ka wulakanta tsohon can kamar jahilci ne ashe tunnan duniya darajar ilimi ta bayyana gare mu da kuma kaskancin jahil to ka yadda yadda tsohon can da an kasa mai gadi an kasa shi kilina an kasa shi masinja ka yadda wanda suna kaskanta kai ma ha kaskanta gobe kiyama ka yadda da haka ba haka dole sai an yi gyara jama'a abinda muka karanta mu tahi tsaye mu yi aiki da shi duk abinda muka gano ba daidai bane mu bashi abinda mun kasa alheri ne mu tahi tsaye mu yi aiki da shi sannan Allah zai samu ilimin albarka to Allah ya shiryar da mu to mu tafi to kun gani ana dai azkar dubur salawati ko daga azkar dubur salawati sai mi sai nafila yanzu ga nafila nan littahi no mun ka karanta nafilfilin da ake yi bayan sallar farilla kamar bamu karanta ko guda ba tashi nan mun yi nafilfili da ake yi bayan tare da sallolin farilla mun yi cikin bulugul marami mun yi cikin riyadus salihina mun yi cikin bukhari mun yi cikin muslimu mun yi cikin abu dawuda mun yi cikin at-targhib wa tarhib mun yi cikin iziya maduga mi canza ba abin da ya canza ko kaga an fara kwana guda kwana biyu ran na uku sai ga an bari haka nan shikenan kuma an bar shikenan an bari haka nan sai ka ga kamar mutane kamar suka su aka yi sun shigo masallaci sauri suka yi dai su hita ana sallama sallah za ga an fita kuma an hita ba wani abu za a yi ba na fila raka a biyu to bi a wahala in yanzu ba a iya jihadi na takobi to ita na fila wacce gwamnati ta hana yin nafila wa hana yin nafila babu wanda ya hana amma ba a yi kuma na filfilin nan suke taimaka mana tangarɗar da an ka samu ga farilla a cika giɓin to ga giɓi ga farilla kuma babu na fila ya za a yi akwai matsala ko babu akwai matsala kuma hayyo ba mu lura da haka nan ba kuma wai inda kamar in ka hita wani abu muhimmi na za kai babu abin za ka yi illa shedanci ne kawai shedan ne abai bari ka yi Allah ya shirar da mu don haka lokaci yayi da ya kamata mu san ciwon kanmu waɗanga abubuwa da muka yi wallahi ba su haifar mana da mai ido yan Allah na wa wasu uzuri akan ba sani ba shin mu yanzu ana yi mana uzuri ana cewa ba mu sani ba to gara ma wanda bai sani ba bisa ga wanda ya sani ya ƙi to Allah ya shirya da mu ta mu tafi to wa yustahabbu ana so bi ithri salati subh bayan sallar asuba at-tamadi dogewa fi dhikr ga ambaton Allah wal istighfar da istighfari bayan an yi sallar subahin maimakon mutum ya tayya kwanta yanzu har gogorewa aka yi na fita da masallaci an kai ga saboda cewar da aka yi mutane su tsaya su yi ambaton Allah yanzu daidai da askaru dubur salawatin ma an bari ga sallar subahin wasu sun bari saboda rashin arziki irin nasu kamar in sun ka tsaya sun kai zikirin wani za a rubuta ma to in suna iyawa don Allah ba wai zikirin ba daidai da sallar subahin din su bari a kwarai ko su gani waccutu goggorewa aka yi wanda ya da askar dubur salawatin na sallar subah yanzu ba a yi don ka a kidan ya cikin masu tsaya su yi zikiri bayan sallar subahin cikin littafi nawa mun karanta fallala askar dubur salawati zikiri bayan bayan sallar subahin cikin littafi nawa hadisi nawa an karanta game da fallalan mutumin da bayan sallar subah ya tsaya ambaci Allah har rana ta fito amma dai duk sun zanga banza dole sai an taya a kwanta ko a taya a wargi da waya ko ka iska musu ce ne yanga zanne ya yi musu alheri to a ci gaba da yi za ku gani da mu da kuwa ya hasara mu dai muna nan muna yi kuma muna roƙon Allah shi ba mu ikon ci gaba da yi ba abin da zai hana mu yi shege kuma ya tsaya ya yi ko ba ya kata annan ba in kana gani in kai wani kawo bismillah can haka iskan musu ce ne yanga ka zanne tare da yan iska yan uwan suna hira ga masallaci nan ne an ga an bari ko suna can kwanci dole sai mutum ya ta yaya kwana duk abin da in ma mutum ya ba kwana ya ma mutu in ya iya in bancin da Allah ya ce a faɗi min ko an hannun kawa wani wa'azi wallahi nauyi ɗaya na Allah ya aza mana shi na muka kokarin saukewa ta bakin wasu makiya wasu na ka kiyayya makwabta na ka kiyaya da juna suna gaba ko magana ba su yi to suna makwabtaka kuma da gona to akwai tafki nan guda suna aiki an tahe guda ya shiga ya wanka sai ruwa sun ka jashi ashe guda ya gani sai ya sheka ya sauri ya tsamo shi ya tsamo shi ya daddaha ciki ne ruwa sun ka hita ya dauke shi ya kai shi gida to da ya warke ce kun gani ashe ni ɗaya ka faɗa da wani ashe wani masoyi na ne bayan abin sai ya ta iskan mai gida ya yi godiya ya ce a'a wallah ni wala ba don ina son ka ne ba zuwa ni wurin wa'azi ni ji falalla wanda ya murci cikin ruwa cewa yayi shahada to shahada ne nika bakin cikin kai na bakin cikin ka samu shahada shi yasa ni sauri na dauko ka don ka samu shahada to shine wazin da aka yaba dole sai ya kashe riya ba iyaka mu dai mu dauke na wanda Allah ya azama ka a tambaye mu don me baka fadi ba ni shi dai ne in ba haka bi ko wani fada mu wani kowa ce wanda ya ga dama ha gani wa za a sa di za a sa wuta ko kai oh ana kan kan mutane suna shigantaka ka kowa ya zanna kwaran don in ka zanna kware ka gani wa ka duwa ka taimaka ma in ka lalace wa ka cuta ma to Allah ya shiryar da mu shi ne ya ce wa yustahabbu ana so bi ithir salati subhi bayan sallar asuba at-tamadi dogewa fi dhikr ga ambaton Allah wal istighfar da istighfari wa tasbihi da tasbihi wa du'a da addu'a ila dulu ishams har zuwa bullowar rana in rana ta bullo ka tai ka kwanta akwai mai cewa kai laihi to don me aka bari hassan na wanga lokaci dai da an ka ce baya da kyau kwancin sannan haka zo ha kwanta dole sai ka te ka kwanta bismillah ka te ka te ha kwanta in ka kwanta ma haka tashi au qurbi dulu'iha ko ko kusan bullowarta walaysa bi wajibi amma kuma tsayawa masallaci ayi ambaton Allah ba wajibi bane yace wa yustahabbu mustahabbi ne wayar ka'u sannan mutum na yin nafila raka'atai alfajr raka'o'i biyu na alfajr qabla salati subhi gabanin sallar asuba gabanin sallar asuba akwai nafila raka'atan alfajr ba'da alfajr bayan alfijiri ya bullo ya qara'u yana yin karatu fi kulli raka'atin cikin kowace raka'a bi ummul qur'ani yana karanta fatiha yana karanta fatiha fatiha ɗaya ga mazhab malikiya akai ga raka'atan al-fajr yusirruha yana asirta ta asirce ake karatun amma mun jiya ga hadisai annabi yana raka'a farko fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad wata rana ya karanta fatiha da aya da a cikin suratul baqara sannan fatiha da aya da a cikin suratul al-imran kaga wannan na nuna ashe babu laifi aza sura ga rak'atan al-fajr sai dai suran nan lazim ta zama yar gajeruwa lazim ta zama gajeruwa ba a karanta doguwar sura ga ga rak'atan al-fajr ina fatar kun fahimta to wal qira'atu karatu fi dhuhri ga sallar az-zuhr don duk bayanin da mun kai ga sallar subahin ne karatu ga sallar az-zuhr bi nahwil qira'ati yana da kwatancin karatu fi subh da ake yi ga sallar asuba min ad-diwali daga dogayen surori wani irin karatu an kace ai ga sallar subahin dogon karatu ko dogayen surori to haka sallar az-zuhr ita ma ai dogon karatu ko auduna zalika ko ko abinda bai kai tsawon karatun da an kai ga sallar subahin ba kalilan kadan shi yasa malaman fiqihu ke cewa mustahabbi ne ga sallar asuba da sallar azhur ayi dogon karatu sallar la'asar da sallar mangariba ayi guntun karatu sallar isha'i ayi matsakaici shi ba dogo ba shi ba gajere ba wala yajharu fiha bi shay'in min alqira'a ita sallar azhur bai bayyana komi na karatu cikin ta gaba ɗayan ta raka'o'in nan hudu asirce ake karatun waya qara'u fil ula yana karatu ga raka'a farko wa thaniya da raka'a ta biyu fi kulli raka'atin cikin kowace raka'a bi ummul qur'ani yana karanta fatiha wa suratin da sura sirran asirce asirce ake yi ya ake karatu asirce za mu jiya wa fil akhiratayn ga raka'o'i biyu na ƙarshe na az-zuhr kuma bi ummul qur'ani wahdaha yana karanta fatiha ita kadai ba tare da sura ba sirran asirce in ya ƙara sura ga raka'o'i biyu na ƙarshe ya yi laifi bai yi laifi ba don annabi sallallahu alaihi wasallama yana haka nan mun karanta hadisi cikin bulugul maram ya ce ga sallar az-zuhr annabi yana karanta kwatancin aya 30 ga raka'a biyu na farko raka'a biyu na ƙarshe ya karanta kwatancin rabi nawa an rabin 30 15 fatiha aya nawa ce bakwai ashe kenan baka cewa fatiha ɗaya ce ya ƙara sura to na an ka samu cewa ga raka'a biyu na ƙarshe in mutum ya ƙara sura bai yi laihi ba ina fatar kun fahimta to kamar yadda kuma in yayi sallah da fatiha ɗaya bai karanta sura kun bai yi laihi ba waya ta shahadu yana yin tahiya fil jasaltil ula ga zaman farko sallah az-zuhr mai raka'a hudu in yayi raka'a biyu sai ya zauna ko sai ya yi tahiya ila ƙaulihi yana ƙara tafiya zuwa ga faɗi na ya ce wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kaga ba wa ala ibadillahi salihin ta ka ƙarewa ba a sai yayi tashahudi ai tashahudin nan shi yasa ake kiranta tashahud ita tahiya saboda tashahudin da a ciki ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu yazo da lafuzza daban-daban shi a tashahudi dole sai ka yi tashahudi cikin tahiya shi ma babban rukuni na tahiyar sun ya ƙomu to in ya gama tahiya ga raka'a ta biyu sai ya tashi falayu kabiru bayyan kabbara in zai tashi hatta ya stawa ka'iman sai ya daidaita tsaye sai ya miƙe tsaye gisa nan ya kabbara su kalafan lissunna amma shi annabi in ya gama tahiya in zai tashi da kabbara ya ka tashi shi ko nan ya ce kakkai kabbara sai ka miƙe haka za ya fa'alil imamu kamar haka liman ke aikata wa rajulwa da mutum da ke sallah shi kadai to haka su kai wa ammal mamumu amma mamu fa ba'da an yukabbira al-imam bayan liman yayi kabbara ta ta nawa ta shiga raka'a ta uku to yaqumul mamumu aidan shi ma mamu sai ya tashi fai zastawa ƙa'iman in yadda ya daita tsaye kabbara sai shi kabbara kaga kenan dai kowa dai sai ya miƙe tsaye ga raka'a ta uku ges sannan zai yin kabbara ba a tashi da ita to abinda as sunna za a tashi da kabbara wa yaf'alu yana aikata fi baqiyati salati cikin kingin sallah min sifatin ruku'i daga siffar ruku'i wasu juda da sujuda wal julusi da zama na hawa ma ta kaddama zikiru kwatancin abin da ambatonsa ya gabata fi subi ga sallar asuba wadda mun ka ambaci tsayi da ruku'i da sujuda da zama ga sallar asuba ya haka zai yi ga saura waya ta nafalu ba'adaha bayan ya gama sallar azzuhur sai shi nafila kaga an sunnanta nafila kenan bayan azzuhur ko kamar yadda an ka sunnanta gabana azzuhur ko raka'a biyu ko hudu hakan ga bayan an yi sallar azzuhur kuma nafila ko biyu ko hudu wani yayi shekaru yana wa annabi hidima in kuna tuna hadisin mun yi hitun cikin bulugul maram yayi shekaru yana annabi da annabi ya ga hidimar ta yawa sai ya ce sal roki abin da hake so hidimar ga ta yawa kaga ashe ya nuna kenan tunda kai ba Allah hake ba duk wanda ya ma hidima ashe samu abin da ka biya shi da shi ba haƙƙali mutum yana ta yi ma hidima yana ta yi ma hidima tun da ba bawan kana ba hidima ya kai mi a hidimar da ya kawo annabi kullum da daddare yan annabi ya shige ya san yan annabi ya halka da abin da zai fara biɗa ruwa da asawaki sai ya tanadi ruwa da asawaki ya aje da ya ji mace annabi sai ya ce annabi ga ruwa da asawaki sai ya bashi annan annabi ya ce roƙi abin da hake so sai ya ce as'aluka murafaqataka fil jannati ina roƙonka makwabtaka da kai cikin aljanna annabi ga gida ga gida sai annabi ya ce mai awa gayar zalika shi ya aga ko wani abin duniya ya ce don Allah a bashi raƙumma ko a samun mai sana'ayi ko a bashi jalli shi ya ɗauka haka zai yi tun da inda gudan kuna shi zai roƙo shi ku ashe aljanna ta ya kaso ya samu ce awa gayar zalika ko roƙi wani wannan da ya ce huwa zaka shi dai duka so ya manzon Allah banda bukata illa ya ta sai annabi ya ce mai mi ya ce fa'a'inni ala zikirka bi kasarci sujudi to za a baka amma ka taimaka min akan kanka da yawaita nafila yawaita nafila ashe kenan mi hadisin ya nuna ana samun aljanna da yawaita nafila to shi ɗan na yadda ku shiga aljanna ya shiga wata shi ɗai shi yasa ka ga ya samu ku nauyi ga nafila ga ko babu komi dai nafila wane wane wace wahala gare ta amma ga ta taga gare ku da ranku da lahiyar ku hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk aikin da mutum ya saba yi na ibada in rashin lafiya ko tafiya ko wata lalura ta hana za a rubuta mai kamar yayi to sanda kana lafiya lau ka samu baka yi nafila ba in ka ciwo ya kama ana rubuta ma nafila oh kaga hasara bisa hasara amma saba da yin nafilan lokacin da hakila in lalura ta gitta ma baka samu yi sai Allah ya rubuta ma kamar kayi kaga babu wata hasara da kai to amma ina shedan ka yadda mu samu wannan ya yi alkawari ya ce la'ahata ni kan na duriya ta hu illa kalila sai na harka zuri'a ta sai yan kaɗan da za su gagara ta to shi ne ka tashi tsaye ka yi gwagwaron maya ka samu shiga cikin yan kaɗan ɗin nan da za su gagari shaidan kakiya ka su kan shaidan aka halakka ta inda ya ja kuma ka yadda to mun shiga ku kona zama guda kai ku da shi tunda almaru ma'aman a habba yau mal kiyama mutum yana tare da wanda yake so gobe duk wanda kan rayu kana so ne to gobe kiyama tare da ku tashi to shaidan shi an mai gidanka haka kowa ya bi mai gida ne haka za a yi musa ya bi manzon Allah kai kuka bi shaidan ta Allah ya tsare mu da tsari ne don haka a tashi tsaye ga yan nafila waɗanga abubuwa mun karanta su mun karanta mun maimaita an yi wa'azi an yi nasiha an yi mi amma kanu sun makasar ƙulubuku min ba'a da zalika fahiyar kal hijarati au ashaddu qaswa zukata sun bushe ko babu komi da ko ba ga littafi ba dai an ka cewa manzon Allah ya ce ai ya kamata in dai musulmi kai an gama da kai an wuce wannan magana sai dai wata to balle ga littafi an karanta manzon Allah ya ce ga littafin ga hannunka fa ka gani ba maganar mallami ta ba amma kuma kai banza da shi to mi wani zai yi ma kuma mi za a ce maka yanzu in manzon Allah ya ce bai kima gare ka ba to mina na zai kima gare ka to Allah ya shirya da mu don haka lokaci yayi da ya kamata mu mu musan ciwon kanunmu kunji inda ya kurciya ta tuwa ga ta zama gun ya kurciya to mu tafi ina yake eh to na yake to waya ta nafalu yana yin nafila ba da ha bayanta ita wace sallar az-zuhr sallar az-zuhr ce muke ciki ko to wa yustahabbu lahu ana so gare shi an ya tanafala shi nafila bi arba'i raka'atin raka'o'i hudu bayan sallar az-zuhr yusallimu yana yin sallama min kulli raka'atayn ga kowace raka'a biyu raka'a biyu ya sallama raka'a biyu ya sallama to ko zalla farilla ba ai daidai balle nafilat in mutum ya tashi zai kawo rakawa inda na kucce mai baka daya biyu uku sai ga yayin ruku'i to me ya karanta duk tajwidin ga da ko karatun fiqhu muka sai na kawo muku maganar tajwidi saboda in nuna muku muhimmanci ne amma hayya kun kasa gano muhimmancin tajwidi to me za a yi muku kuma ko sai an fara musabaka to ka iskan makaratun yana nan wanda yake iza jaa nasrullahi iza iza duk harufa masu gumudi don kidayayyu ne cikin huruful hijaya zalun sa'un da masu kama da su su duk yini guda kana gyara su inda da gaske akai rashin sa kai ɗaya na iza jaa ba iza jaa na izana zal zal sai ka tanna halshe zal zaira ra'un mai digo zaira ita azza ita adda ziza amma zalun dal mai digo da kayi ziza to ka faɗi baka faɗi daidai ba shikenan to yanzu in baka yanzu ga ka hadda hurhura ka kasa bambanta huruful hijaiyya to sai yau zaka bambanta huruful zaka gyara huruful hijaiyya sun gagare ka huruful hijaiyya to sai yau za a gyara su to Allah ya shiryar da mu to sai ai nafila raka'a hudu ko yusallimu min kulli raka'ati yana sallama ga kowace raka'a biyu raka'a biyu a sallama hakan ga gabaninta bai kawo nafila ta gabanin az-zuhr ba akwai nafila gabaninta a yi raka'a biyu a ita ma raka'a biyu ko hudu wa yustahabbu lahu an so gare shi mithlu zalika kwatancin wannan yin nafila raka'a hudu qabla salatil asr gabanin sallar la'asar ita kan har gara basa annabi duk wanda ya fake sallar nafila raka'a hudu gabanin sallar la'asar Allah zai gina mai gida cikin aljanna to baka so na wanga idan lokaci ya ishe ka ko ba haka nuna ba baka da bukatar wancan na fila raka a hudu kayan sallar la'asar don Allah yanzu ka diba wadda Allah ya zamanin magabata babu babu agogo yanzu ga agogon hannu waya kowa tana da agogo ko akwai wayar da bata da agogo in dai da gaske haka ya kasa masallacin ku karhi ɗaya aka sallah in daga da sha biyu da rabi ta yi sai ka tashi ɗaya ka tafi ka yi Allah in gida za ka tsaya ka yi nafila in masallaci za ka tuwa ka yi nafila ka jira liman zaman nan na jiran liman annabi ya misalta da ribaɗi to yana shi ɗanka yadda ka yi ribaɗi kana can cikin ƙattan banza ‘yan uwan kuna hira a yi kiran sallah da lasifika wannan bai sa ka taso ka yi arwalla sai ka ji an tadda ya kama sannan a sheƙo a yi arwalla birin birin birin birin a yi sallah birin birin a hita wagga hasara wacce iri ta jama'a wagga hasara wacce kuma kullun kun babu lokacin gyarawa ha haba Allah ai rayuwar rayuwar ta zama mana wata iri wallahi akwai ciyo kuma karatun ga inda ba a yi shi ba duk abin da aka karanta an karanta muhimmancin waɗanga ba musu kakai ba ba shakku kakai ba ka yadda amma kun ba ka yi to Allah ya shirya da mu to yace way of alfil asari yana aikatawa ga sallar la'asar kama wa safna kamar yadda mun ka siffanta fi zuhur ga az-zuhur sawa'an daidai wa daida duk yadda mun ka siffanta ruku'i da ɗauhakuwa daga ruku'i da sujuda da ɗauhakuwa da zama ga sallar azuhur haka zai yi ga sallar la'asar illa annahu sai dai shi ya ƙara'u zai yi karatu fi raka'atayn al-ula yana cikin raka'o'i biyu na farko na la'asar ma ummul qur'ani tare da fatiha bil qisari da yan guntayen surori to shi ɗaya an bambancin azuhur da la'asar azuhur za a yi dogayen surori amma la'asar yan guntaye mina suwar na surori mithlu wadduha kamar wadduha wayanna anzalnahu wa nahwihima su ya kamata ya karanta ga sallar la'asar wa ammal magariba amma mangariba fa yajharu bil qira'ati zai bayyana karatu fi raka'atayn al-ula yana cikin raka'o'i biyu na farko min hana da gare ta waya qara'u yana yin karatu fi kulli raka'atin kowace raka'a min huma da cikin su bi ummul qur'an zai karanta fatiha wa suratin da sura min suwaril qisar daga guntayen surori wa fi thalitha ga raka'a ta uku ta mangariba bi ummul qur'an fa sai ya karanta fatiha kawai waya ta shahadu yana tahiya wa yusallimu ya sallama wa yustahabba ana son an ya tanafala shi nafila ba'daha bayan mangaribi raka'a ta raka a biyu na nafila ba'dal magaribi to ita mutane na hito to ko ita yanzu an bari ba'dal magharibi wa ma za da abin da ya karu akan raka'a biyu fa huwa khairun alheri ne nafilar da an kace raka'a biyu bayan mangari in ka kara sun ka zan hudu ka kara sun ka zan shidda ka kara sun ka zan takwas ko sun ka zan goma duk alheri ne duk mun yau cikin attargi ba ko da bakin sallama sallam mangari zuwa isha duk lokacin nafila ne eh wa in ta nafala in yayi nafila bi sitti raka'atin da raka'a shidda bayan mangare fa hasana abu ne mai kyau in ma ya ƙara akan shiddan da duk fa hasanan to duk ba yi wa tanafulu yin nafila bainal magharibi wal isha'i tsakanin magharibi da isha'i muraggabun fi abin kwadan lada ne ciki ne ana kwadan lada ta kware da gaske wa amma gairu zalika musamman wanda bai iya qiyamul laili sai yayi nafilfili ne sannan wa amma gairu zalika amma wani wannan min sha'ani ha na sha'aninta ita mangariba to fa kama ta kaddama zikiru to kamar yadda ambatonsa ya gabata fi gairi ha cikin wata sallah wadda ba ita ba daidai wa daida wa amma al-isha'ul akhira to amma isha'i ta karshe kenan akwai isha'i ta farko akwai ta karshe mangariba ita ce isha'in farko isha'i ita ce isha'in karshe wa hiya al-atamatu ita ce sallar dare al-atama al-lailu kada a tamma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi yayi dare ga sallar isha'i ana kira salatul atama wasmul isha amma dai sunan isha'i akhassu biha yafi ke kanta ga ita an kace isha'i baka dauko mangare ba aka nahi ita zaka daukowa wa aula kuma yafi cancanta to fa yajharu yana bayyana karatu fil ulayayn cikin raka'o'i biyu na farko na isha'i bi ummul qur'ani ya karanta fatiha wa suratin da sura wa fi kulli raka'atin fi kulli raka'atin cikin kowace raka'a wa qira'atuha karatunta ita isha'i a dawalu qalilan yafi tsawo kadan min qira'atil asari daga karatu sallar asar wa fil akhiratayn cikin raka'o'i biyu na karshe na isha'i bi ummul qur'ani ya karanta fatiha fi kulli raka'atin cikin kowace raka'a sirran asirce thumma yaf'alu sannan ya aikata fi sa'iriha ga sauran ayyukanta kama ta kaddama kamar yadda ya gabata min alwasfi na siffantawa wai kurahun naumu qablaha an karhanta yin bacci gabanin isha'i don gudun kada baccin yayi nauyi ya wuce wal hadithu da haka an karhanta hira bayanta ligare da rurace in ba hira ta lalura ba to yanzu masallacin an mai sai daba in isha'i ta abin ga abin ga ma zaman banza ka tahowa na ana hira amma da masallaci daba masallacin ba daba bane za ka iskan ma an taru kwanaki an taru na ana taya ana ana kiran sallah wanga ya bina wanga ya bina wanga ya bina kaga bar su an ka ya nuna sun su ba damu da sallar ba kenan to irin waɗanda mai amfanin tawar su ba daba ba ce in dai karatu za a yi to a to amma in hirar banza ce to don Allah a ƙara ba gaba mu masallacin mu wurin ibada ne ba daba hira ba ce ina fatar kun fahimta ko daba shan shayi a tayi duk ayyukan banza ne balle bayan isha bayan isha duk wanda ya san ciwon kai ne shigewa ya kai ya kwanta da wuri-wuri yayi azkari ya kwanta da wuri-wuri don ya samu tashi ya kiyamul layl da sauran ibadoyi da addu'o'i ya samu sallar subahi dan koda ana daba dai bai kamata masallaci a mai sai daba hira ba masallaci ba daba hira ba ce masallaci an shi ne domin ibada ba don hira ba to yana yake to shi ne ya ce an karhanta bacci gabanin isha'i wal hadithu ba da da hira bayan isha'i don makaruhi ne ligaira da rurutun in ba da lalura ba kamar lalura kila kaya bako ka ba shi lokaci ka saurare shi a mutanen gida yaya kaza ko ko hira ta ilimi irin wa'azuzzuka da karatuttuka da aka yi bayan isha'i to amma in ba haka inda hirar duniya ce to makaruhi ce bayan isha'i wal qira'atul lati yusirru fiha karatu wanda mutum ke asirtawa cikin tafi salati cikin sallah kulluha dukkanta ko yaya ake karatu asirci cikin sallah hiya ita dai bi tahrikin lisani yana da motsar da harshe bi takallumi bil qur'ani da yin magana da qur'ani asirtawa shine mutum ya motsar da harshe nai da magana da qur'ani wa'ammal jihar shi kuma bayyanawa fa an yusmi a nafsahu ya ji yadda kansa wa manya lihi da wanda a kusa garai in kana wahadahu in yazin yana sallah ne shi kadai amma in limami nafa ya ji yadda kansa da mamu ne waɗanda ke biyatai amma in shi ɗai ke sallah to bayyanawa shi ne ya yi bayyane yadda zai jiya na kusa gare zai ji to ga mutum kusa gare ka kana karatu ga sallah subahin bai jiya ba a shi kenan ba bayyana ka yi karatu ba asirci ka yi karatu wal mar'atu mace dunar rajul suna koma bayan namiji fil jihar ga bayyanawa to kun ji wanda mai risala ya ce ho tana koma bayan namiji ya ce ta yi karatu asirce ma'ana koma bayan namiji ita ma za ta bayyana amma kada ta daga murya irin yadda namiji ke daga murya in ka kwantar da hankali an lura da maganar mai ashe shi ita ma bai ce ka ta yi karatu asirce ba to ko mace ba a ce ta yi karatu balle kai kato ka danna waje kana mutane kuwa amma in ka to sallah kai ka karatu asirce don baka san kunya ba to to ina za mu tsayi wahiya amma ita mace fi hay'atis salati ga siffar sallah mithluhu kwatancin namiji ne ga sauran siffofin sallah duka ga ruku'i da sujuda da zama da sauran duk irin namiji ne gaira sai dai annaha cewa ita tandanmu za ta gami jikinta inda an kace namiji ya bude jiki nai ya bude kafahu ya bude cinai ya bude hannuwa to ita duk gamewa ta kai inji mai risala wala tawruju fakadha ba za ta bude cinanta ba in ta zo sujuda wala adada ya haka da mutsanta in ta zo ruku'i wata kunu tana kasancewa mun da mata mai gami jiki mun zawayata mai gami jiki duk kusan ma'anarsu guda zuwayaliyal ardu inna allaha zawaliyal arda allah ya gami kasa gare ni hatta ra'aytu mashariqa wa magarisai na gabashinta da yammacinta gami abu za ta kasance mai game jiki fi julusiha ga zamanta wasu judaha da sujudatta wa amriha kulliha da al'amarinta dukkanta sun mai salli shafato ne kamata matsaya madalla amma dai wannan ba daidai bane duk yadda an kace namiji ya sallah haka an kace mace ta ya sallah to Allah ya shirye shi mu madalla ba mu ikon sanin ciwon kawo nan wanda ya san bai iya karatun sallah bai tahi tsaye zuwa ga neman ilimin ka saboda raunin da na gani gare ku game da tajwidi shi yasa ni sa darasin tajwidi nan ko mallan kabiru sabo da cikin gari ko da rugawa ya ka tasowa don ya karanta sheku nan ne amma sai mutane su tahiyar su kun ba iya an kai ba kibri ne kawai yanzu inda kuɗi aka rabu akwai mai tahiya tai to don Allah faɗi duniya akwai littafi kamar Qur'ani ka zanna kana musulmi da girman ka baka iya karatun Qur'ani kuma ga mai karanta sheka babu ko ɗari kuma ka ƙi saurarawa hadda waɗanda an kawara da su duyan sun bayan sun yi girma to bismillah ba dai girma na baga karatu wallahi kana sanin baka yi girma ba yanzu ya rikana da ɗaya an ka bari shi kenan fasa tafkuruna ma a ƙulu lakum kunji ai zama na ƙwarai a wahala ba lalace lalacewa kowa na iya lalacewa yanzu ga ƙur'ani da girman ka baka iya karatun ƙur'ani ga mai karanta shi ka kuma ka ƙi tsayi to mi haka so ka yadda kenan ka yi ta ɓannat shi kenan to bismillah ci gaba da ɓannat ta Allah ya shirya shi mu samu na albarka ga abin da mu ha karanta ma dai lokaci ya da ya kamata mutane su san ciwon kan duniya gaba wurin zama ta ba sannan mutuwa ba notice aka baka ba in ganin haka wai ai sai ka tsuha sannan ka wacce ma kana tsuha to ba ku jarirai sun mutu ba to balle da kai hakila har sakandare ka kare kaji kullun son akai mutun ya zan cikin shiri kada tunda riqis mutuwa ka zuwa ba notice aka baka cewa tana nan ta yaran kaza ba to Allah ya shirye shi mu ya ba mu ikon sanin ciwon kanu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik